بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafi wallafar shekul allamatul muhaddis muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala karatun da muke a wannan masallaci jami'u jami'u muhammad al'amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar bidawa a cikin garin azare yau muna sammako na goma sha biyu ga watan shida aljimadar akhira shekarun hijira 1447 wadda kuma ya dace da uku ga watan nawa ga wata yau sha biyu ko sha biyu uku ga watan goma sha biyu miladiya shekara 2025 jiya mun yi karatu akan siffar karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah jiya mun yi karatu akan karatun alkur'ani bayan karatun fatiha da kuma karatun fatiha a kowace raka'a yau za mu tashi aljaharu wal israru bil qira'ati bayyanar da karatu da sirranta karatu a cikin sallah kamar yadda muka sani salloli akwai sallolin da ake bayyana musu karatu kamar sallah asubahi akwai salloli da ake ɓoye musu karatu kamar sallah azhar duka wannan an samo shi ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nafilfili ma akwai nafilfili da ake bayyana musu karatu akwai nafila da ake ɓoye mata karatu kuma idan ba a manta ba a baya mun yi jan hankali dangane da abin da ake nufi da sirranta karatun nan ba tunanin karatu ba sirranta karatu ba yana nufin tunanin karatu ba yana nufin cire murya amma in banda murya to duk yadda mutum yake yin karatu da harshe da lebe bakinsa yana yana harrakawa yana motsi to da haka ake karatu ko da kuwa karatun surru ne mun yi bayani akan wannan don haka shari'a ce ta zo da bayyanawa da kuma ɓoyewa lokaci bayan lokaci sallah bayan sallah saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa yajharu bil qira'ati fi صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء ما لا يتي mai sallah zai bayyana ƙira'a wato zai bayyana karatu fi salati subuhi a sallar asuba wal jumu'ati da sallar juma'a wal idaini da sallar idi guda biyu idin sallar azumi da idin sallar lahiya walistisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa wal kusufi da sallar kisfewar rana ko kisfewar wata kisfewa shine kamuwa da muke cewa kamuwar rana ko kamuwar wata akwai sallah da aka sunnanta aka shar'anta ta kamar yadda waɗanda suka karatun fiqhu suka san haka wal'ula ya yi nemin salatul maghrib wal isha'i da rakawo'i biyun farko na sallar magariba da sallar isha wannan yanayin karatun sallolin farilla kenan da kuma wasu daga cikin sallolin ainihin wato nafila fayusarru biha fi salati zuhri wal asr malam yace sai a sirranta karatu kuma fi salati zuhri wal asr a sallar azhar da sallar la'asar wa fi salisati min salati al maghribi da kuma raka'ar ƙarshe na sallar magariba wal ukhrayayni min salati al isha'i da kuma na ƙarshe guda biyu raka'a biyu na ƙarshe na sallar isha wa yajuzu lil imami an yusmi'ahumul ayata ahyanan fi salati sirriyati malan yace ya halatta ga liman an yusmi'ahumul ayata yaji yadda mamu aya daya ahyanan wani lokaci fi salati sirriya a sallar surru sallar da ake sirranta karatu saboda sahabbai suka ce sukan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan bayyana aya aya ɗaya aya biyu lokacin da yake sallah da ake karatun ta sallance kamar sallah azhar ko sallar la'asar sai a ji ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu kuma ya ci gaba da karatu a sallance to idan liman yayi haka to insha Allah ta'ala ya dace da sunna amma aka ce ahyanan wani lokaci yau ba duk sanda yazo sallar azhar sai an ji ya ya fitar da aya ko duk sanda yazo sallar asar yace haka ne sunna mutum zai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da manzon Allah alaihi salatu wassalam ala min walihi bisa tsarin yadda yayi abu eh wa ammal witru wa salatul layli فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت وأما الوتر وصلاة الليل ما لا يتي أما وتري دسل الدري فيسر فيها تارة واللوكة سيسر انت ويجهر تارة واللوكة كما يبين kenan al'amarin akwai mai akwai dama sallar dare da shafa'i da wuturi wani lokaci mutum ya bayyana karatunsu wani lokaci ko mutum ya yi shi a sirrance wa ya tawassatu fi raf'i sauti amma idan zai bayyana din to sai ya tsakaita wajen daga murya a sallar dare sai ya tsakaita wajen daga murya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara wa abubakar ya gyara wa umar karatun sallar dare umar yana karatu yana kwallawa ta yadda mai wucewa ta kan titi yana ji abubakar kuma yana karatu shiru kamar baya yi annabi alaihi salatu wassalam ya ce da umar ka rage ya ce da abubakar kai kuma ka ƙara don haka ana bayyana da karatun ne daidai wa daida ko Allah ɗakin da kake kwana tare da iyalinka kake kwana za ka yi kiyamun laili ita kuma tana so ta yi bacci ka hana ta bacci kana ta kira'a ka daga murya ka cike daki da murya tana ta juyi ta kasa bacci kaga baka mata adalci ba saboda wannan sallar ba dole bane akan ta sai ta tashi ta yi ko da ma tana da tsarki sai ta ga dama ba dole bane annabi sallallahu alaihi wasallama yana qiyamul layli a dakin matarsa hanna na Aisha radiyallahu anha tace idan yazo sujada sai ya ture kafata ya yi sujada saboda yadda yake tsawaita tsayuwa kuma gabanin ya sake dawa sujada ta sake dawa da kafar tana bacci bata sani ba kun ga inda a ce dole sai an tashi mace ta yi to da ba zai bata tana bacci har yana gyara kafar ta inda ya sujada ba don haka in za ka yi ganawa ce tsakaninka da ubangijinka kar ka shiga rayuwar wani ko kuma ce akwai yaro yana bacci kai ta kwalla karatu ka tashe shi daga bacci ya samu uba ustazu za ka yi ne daidai mai daidai ruwa daidai tsaki sannan za a kamar yadda ya gabata cewa za ma ka iya asirrance fa ƙiyamun laili da shafa'i da wutar za ka iya asirrance wa in kana ƙiyamun laili tunda an sunanta tsawaita karatu to asirranci ba lallai yayi wa mai sallar daɗi ba in kana an sunnanta hakan saboda a bada dama ga wadda dalili ya sa a sirrance zai tartilul qira'ati tartilul qira'ati wato wato tsara karatu ko tsara karatu alqur'ani mai girma tartilinsa ake tartili kuma yana nufin wato bi daki-daki wajen karantawa karanta alkur'ani daki-daki mala ya ce wa sunnatu an yi rattila alkur'ana tartilan la hazzan wala ajala sunna shine mai salla ya tsara karatunsa na alkur'ani mai girma daki-daki ba a gaugauce ba bal qira'atan mufassaratan harfan harfan a'a karatu ne zai yi shi mufassaratan karatu da zai da zai fassaru karatu da ma'anarsa za ta bayyana daki daki harfan harfan harafi harafi idan za ka yi karatun alkur'ani mai girma to kowane harafi yana da gurbin fitarsa yana da siffarsa idan baka yi la'akari da haruffan ba to kalmar ma ba za ta daidaita ba in ka ce alhamdulillahi rabbil alami ga wanda ya yi karatun babbaku na gida an ce masa alulan jaye hasaɓe mun jaye dal raba guje alulan jaye allikafalan jaye mun jaye ya nu'ara kaga kenan ɗaɗɗe-ɗaɗɗe ne zaka idan ka tashi karantawa haka zaka faɗi kowane harafi yadda yake idan ka zo a gaugauce a hargitse to wani harafin zai ɓace da harafi ya ɓace kuma to kalma ba za ta tsaya ba idan kalma ba ta tsaya ba to ma'anarta ba za ta bayyana ba shi yasa kowane harafi a bashi hakkinsa da cancantarsa na mafitarsa da siffarsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kowane harafi idan harufan sun haɗu su za su ba da kalma idan kalmomi sun haɗu su za su ba da jumla idan jumla ta cika shi ne za a samu ma'ana mai kyau to shi yasa karatun alkur'ani kuma ya kasance tartili ne wato daki-daki da tsari saboda an saukar da alkur'ani ne don a karanta shi kuma a yi tuntunin a yi nazarin ma'anoninsa a yi aiki da shi so duk wanda yake karanta alkur'ani kadai don karantawa ba haɗe da aiki ba ba haɗe da sanin alkur'ani me yake cewa ba to akwai gazawa a cikin karatun sanin alkur'ani ba a yi umarni da karanta shi daki-daki ba sai don a kiyaye ma'anoninsa shi yasa ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimce shi ba ƙasa da kwana uku to bai fahimce shi ba kenan abinda za ka iya yi na karatun alkur'ani abinda za ka iya yi na karatun alkur'ani mai girma ya zama an samu abin da ake bukata to shine ne ka iya karanta izu ashirin a rana. Idan ka haura izu ashirin a rana, to ka yi gaggawar da ba za ka fahimci mai ka karanta ba. Alhalin shi kuma Alƙur'ani mai girma, so ake ne mai karatunsa ya yi tadabburin ma'anarsa. To wannan shi ne abin da malam yake nufi da abin da aka samu a cikin hadisi cewa karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato ya kasance ba a gau- ya kasance a tsare daki-daki ba a gaugauce ba kuma yana fitar da ma'anoni na fassara harafi bayan harafi bayan harafi harafi bayan harafi wa yuzayyinu al-qur'ana bi sautihi wa yuzayyinu al-qur'ana bi sautihi zai kuma ƙawata al-qur'anin da sautinsa wa ya taganna bihi zai rera shi ana kawata alkur'ani da sauti ana rera alkur'ani fi hududil ahkamil ma'rufati inda ahli ilmi bit tajwid amma fa cikin iyakoki na hukunce hukunce sanannu a wajen masana ilimin tajwidi kar kyautata sauti da rera alkur'ani ya sanya kuma a rika lalata haruffansa da kalmominsa wasu idan suna rera alkur'ani sai ka fahimci muryar tana musu tasiri wajen rashin kiyaye ƙa'idojin karatun alkur'ani to wannan kuma ɓarna ce akwai wanda idan yana karatun alkur'ani za ka gane ya mai da hankali akan muryar ne kadai zai yi madda a wurin da bai kamata a yi madda ba ya gunna a wurin da bai kamata a yi gunna ba ya riƙe harafin da bai dace da riƙewa ba ya sake harafin da bai dace da sakewa ba haka ka riƙa ji yana ɓata harufa ko yana fitar da harafi ba a gurbinsa ba daga nan za ka gane cewa kaɗa muryar ne yake sa shi ya irin wannan kurakura a karatun alkur'ani to gwanda a bar gyaran a bar rerawar a kiyaye a kiyaye ka'idojin karatu domin sun fi muhimmanci sama da rerawar kiyaye ka'idojin karatun sun fi rerawar muhimmanci domin rerawa ba zai hana fitar ma'ana ba amma rashin kiyaye ka'idar karatun zai hana fitar ma'ana in ya hana fitar ma'ana kuma to ba a samu manufa mai girma ba daga cikin manufofin alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta rera alkur'ani yana cewa laisa minna man lam yatazanna bil qur'an baya cikin mu wanda bai rera alkur'ani ba annabi tsira da abincin Allah sabata gare shi yana son a rera alkur'ani to shi yasa rera alkur'ani wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa in wannan ya karanta sai ka ji kamar haka aka saukar in wancan ya karanta sai ka ji kamar shi kadai aka ba wa murya in wancan ya karanta sai ka ji alkur'anin kamar yau ka fara jinsa sai ka rinka jin shauki so Allah ya madaukakin sarki ya sanya alkur'ani littafi ne da yake dacewa da rerawa so idan an rera shi kuma sai ya yi kyau sai ya ƙara daɗi sai ya ƙara inganci sai a wayi gari saboda daɗin rerawan surar da ka karanta ta so shurin masaƙi amma idan wani gwani yana karanta ta sai ka ji kamar yau ka fara jinta wato alkur'ani baya gundura saboda baiwar da Allah ya sanya a cikinsa kuma ya bambanta bayansa wajen iya karanta shi to haka ake so saboda ya zama littafi ne da yake sa shauki yake kuma jan hankali don a ci gaba da riko da shi da karanta shi da kuma la'akari da ma'anonin cikinsa to amma kar a karya ka'idar tajwidi akwai masu tajwidi da ka wannan ilimi ne fa irin yadda ilimin mas yake a makaranta yadda aka ce ma 2 plus 2 dole 4 ne ba yadda za a iya zama 5 ko ya zama 3 ilimi ne ba a canza shi ba ka zuwa da naka sabo an gama tsara shi haka yake yadda aka tsara shi nan dole haka yake ba ka canza shi to fiye da wannan hakkin ilimin tajwidi yake bukata ba a yi da ka wani idan yana yi sai ka ji da ka yake ta juyi wasu sun ɗauka cewa yadda larabawa suke karatun alkur'ani ko masana alkur'ani suke karatun alkur'ani in na ce masana alkur'ani da da ana cewa ‘yan izala ne suke karatu haka sai a rika kwatanta ma ce ga irin karatun ‘yan izala to daga baya da Allah ya ceci ‘yan izala sai ya zama daga gidajen ɗari kuma karatun alkur'ani irin wannan ya fito in an zo ana musabaka sai kaga su ma gwanaye ne sai kaga su ma gwanaye ne a karatun alkur'ani mai girma da tajawidi da komai sai aka zo a gano ashe ba ‘yan izala ne kaɗai suke tajawidi ba ashe ba ba limaman haramin makka da madina ne kaɗai suke tajawidi ba to alkur'ani ne haka aka saukar da shi duk wanda zai yi shi da hakkinsa haka zai karanta shi shi karanta alkur'ani yadda muka ji a gargajiyancen nan ana yi irin wannan asali karya dokar karatun alkur'ani ne sabon Allah ne ba haka alkur'ani ya sauka ba haka manzo Allah yake karanta alkur'ani la asalla wala atilawa wala a muraja'a ba haka ake karanta alkur'ani ba shi yasa kaza nake ce muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku bai fahimce shi ba amma sai kaga an karanta alkur'ani a rana ɗaya ko a dare ɗaya an sauke shi duk wanda ya zo kamunsa sai ka ji kamun sai ka ji abin sai ka dage ka fahimci ina ake karantawa bukatar shine a kai zuwa gaci ba mai Allah yake cewa ba ba haka alkur'ani yake ba duk sanda za a karanta alkur'ani ana son ne a kiyaye mai Allah yake cewa ai aiki da abin da Allah yake cewa littafin aiki ne ba littafin ado ba ne littafin aiki ne sosai da sai muka ɗauka in ba haka mutum ya karanta alkur'ani ba to shi ɗan wata aƙida ne sai daga baya da ilimi ya yaɗu sai aka zo aka gane akwai gwanaye a cikin yan izala akwai gwanaye a cikin yan tijjaniya akwai gwanaye a cikin yan kadiriya akwai gwanaye a cikin yan nakashbandiya akwai gwanaye a cikin sai aka samu ashe dukka rashin karatu ne yasa da aka ɗauka alkur'ani a bar watsa ke karanta shi to alhamdulillah Allah ƙara fahimtar da mu dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi. Don haka Alƙur'ani mai girma ba a karanta shi a gaggauce, ana karanta shi ne harfan-harfan, tajwidi kuma ba a karanta shi da ka. Ilimi ne, karantarsa ake, sai a ɗora kowane harafi akan gurbinsa. ولا يتغنى به على الالحان المبتدعه مالن yace kar ya rera alqur'ani kuma akan wasu kurakurai kirkirarru na bid'a al-alhan al-mubtadi'a wasu kurakurai waɗanda aka kirkira ba waɗanda aka gada a wajen makaranta alqur'ani ba domin alkur'ani rawaito shi akai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai Allah subhanahu wataala ya umarci jibrilu jibrilu ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa sahabbai ya koya musu sahabbai suka karanta wa almajiransu har aka samu ƙwararru zarata waɗanda suka kiyaye alƙur'ani ya zama ta hanyarsu aka rawaito alƙur'ani da bambance-bambancen riwayoyinsa da kirarsa. Da haka alƙur'ani ya tafo ne ta hanyar ƙwararru masana hanyarsa babu ƙura babu tangarɗa. Da haka idan aka ƙirƙiri wani tsari da wani salo na karanta alƙur'ani wanda bai zo ta irin wannan hanyar ba to an zo da kirkirar abu alkur'ani wala alal qawaninil musiqiyya sannan ba a karanta alqur'ani akan ka'idojin waka akan ba a ba a zuba alqur'ani akan wato ka'idojin waka za ku ji wasu mawaka wasu mawaka suna kokarin sanya ayoyi a cikin waƙoƙinsu kuma suna kokarin su dora alqur'ani akan kafiyar waka har a je a tsaya a wurin da ba yadda ya kamata a tsaya ba saboda ana son ya tafi da tsarin wato tsarin tsarin kafiya ta waƙar alkur'ani ba saukar da shi don haka ba kai ne za ka yi wa alkur'ani waƙafi ba ba kai ne za ka yi wa alkur'ani wato tsarin aya ba ya zo da ayoyinsa ya zo da waƙafinsa idan numfashi ya gaza maka za ka tsaya a gurin da ba waƙafi ba ne ba ko gurin da ba ƙarshen aya ba ne ba to akwai ƙa'idoji na tsayawa da tashi akwai tsari na alwakfo liftida yaya zan tsaya a gurin da ba gurin tsayawa ba in na zo tashi yaya zan tashi har wannan ma karatu ne mai zaman kansa rubuce-rubuce aka yi wannan sosai su ƙura'ani to kaga idan yana da waɗannan dokokin kaga ba mutum zai zo ɗauke shi ya ɗora shi akan wazanin waƙa ba alkur'ani cin gashin kansa yake baya bi sai dai a bi shi baya hawa tsari sai dai shi a hau tsarinsa alfathu alal imam yanda ake budewa ake budawa liman karatu idan ya samu tangarda wa yushra'u lil muqtadi an yataqassada al fatha alal imam idhar tajja alayhi ko idhar tujja alayhi fil qira'ah an shar'anta wa mai koyi da liman ya nufashi buɗe wa limaminsa idan tujja alaihi fil qira'a idan wato aka kakare wa limamin nasa karatu saboda alqur'ani yana da ijazi yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani mai girma mukan yi wa kanmu laƙabi da gwani ko amma ka iya ce alkur'ani ba shi da gwani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah alkur'ani ya tsaya masa ya kai ya komo ya kai ya komo masallaci ya shiru to amma in ku ne ya za ku yi tsakani da Allah sahabbai sai suka yi tiris ba aran momi ne babu a masallacin ba ba gangaren ne babu ko gwani a masallacin ba. Amma dukkan masallacin aka yi shiru, wa zai ci gyaran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne masu abin. An ji yaje ya dawo, yaje ya dawo, yaje ya dawo. To, ai, ko mu ma a cikin in mutum ya gawurta a karatun Alkur'ani mai girma. ba a taɓa jin ya yi kuskure ko tuntuɓe ba wata rana sai aka ji ya karanta ya dawo ya karanta amma ne za a yi gurin da yake mataki sai a ɗauka cewa zai taɓa yi wa ya ɓata annabi alaihi salatu wasalam har yayi shiru ba wanda yake komai sai da aka idar da sallah yace masallacin nan ubayu baya nan ne ba ubayu namu na hausa ubayu bin ka'ab ki masallacin nan ba ubayyu ne ki ya makin Allah ina nan me ya hana ka tashe ni a karatu kana ji na tsaya sai ce ya ma'aikin Allah in gyara maka alkur'ani kuma kai aka saukarwa sai ce inama ana basharun an sa kamatan sau idan nusaitu fa zakkiruni kice ai ni ma mutun ne ina mantawa iri da kuke mantawa me zai hana in an mantar da ni ko ku tunatar da ni sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah sabbata gare shi bi abi huwa ummi da haka waye za a ce margwani yau sai dai kara mu nada wa kanmu dai saboda mu zaburar da junanmu in an ce wannan gwani ne an ce wannan mahiru ne an ce wannan kaza ne an ce wannan kaza ne to kowa zai yi fatar yayi me ya kara gaba ya isowa ne ko har ana wani kirari ana cewa ana ana ana cewa abina wai menene gangaran kafu gwani eh gangaran kafu gwani yace wane gwani ma gwani ciki du shakka kaga hidima ta gasa ce kenan to wannan zai zaburar ai eh shi ma fa gangaran fa shi ma fa gangaran fa na gaske da kakke ne da kakke ne eh wato ya haurawa ya haurawa guri idan idan har idan idan har wato zaka fahimci kana so ka fahimci waye gangara to shine wanda yake ganin gwani yana da sauran shakku to wannan duka waɗansu mukamai ne na zaburarwa amma alkur'ani ba shi da gwani dalili zai iya sa ka manta wani wuri aka kawai kuma wani wuri ya rikice maka aka kawai ka kasa gane wani wuri ba dan baka sani ba ba dan baka haddace ba sai dan ijazi irin na alqur'ani to dan liman ya kakare sai a tashe shi eh wannan an shar'anta amma idan ya bukata in bai bukata ba ba a so karatu yana shiga karatu akwai limamin da sai ya ta kiciniya ba zai hakura ba yayi kai yayi ta tsaya mishi idan ya bukata bukatarsa kuma shine ya shiru idan ya shiru ya nutsu to sai a karanta masa sawa'un daga sahun gaba ne ko daga sahu na biyu ko daga sahu na uku wanda Allah ya sa ya sani sai ya karanta masa in ya karanta masa gwargwadon abin da ya kakare masa to in na gaske ne zai ɗauka in na gangan ne kuma ko an tashi shi ba zai tashi ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum